إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wannan shi ma zama yana karatun littafin Fadlul Islam tare da ta'aliqin da samahatu Sheikh Al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas rahimahullahu ta'ala yi akan littafin za mu karanta kamar yadda aka saba a wannan kuma ci gaba yana karatun da muka fara a makaranta ko na ce masallacin al-sheikh thalith al-sharif hafizahullah ta'ala tare da umar malam hudhaifa hafizahullah a wannan zai zama shine zama na hudu insha Allah ta'ala malai yake cewa babu ma ja'a anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'ir babu ma ja'a anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'ir babu abin da yazo game da cewa bid'a tafi kaba'ir manya-manyan zunubai hadari bid'a ta fi manya-manyan zunubai kaba'ir hadari babu abin da ya so game da haka malam zai bayani a wannan babin game da wannan batun babu shakka malaman ahli sunna a wurin su abinda dalili ya nuna suka yi ijma'i akai suka haɗu akai shine bid'a ta fi sauran ma'asi wayanda suke al-ma'asi ash-shahwaniyya wayanda ake yin su wasu zunubai manya-manyan zunubai kurakurai da ake yi irin su zina da liwatsi da sauran zunubai da ƙarya da sauran zunubai manya-manyan kaba'ir irin su wato ainihin abin da ya shafi ƙarya da riba da sauran zunubai manya-manya kaba'ir waɗanda dalilin suka nuna cewa kaba'ir ne to bid'a ta fi waɗannan zunubban ta fi waɗannan munanan manya-manyan zunubban bid'a ta fi muni bid'a ta fi tsanani za mu ji abin da ya sa aka faɗi haka a cikin wannan karatun insha Allah ta'ala malar rahimahullah ta'ala sheikh al-imam mujaddid muhammad ibn abdul wahab sai yake cewa wa qawlihi azza wa jalla fadin allah subhanahu wa ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle allah subhanahu wa ta'ala baya gafartawa a masa shirka ne ma masa abokin tarayya wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yana kuma gafarta abin da yake kasa da haka a cikin wato ainihin zunubai a cikin kurakurai to abin da yake nuni anan wallahu alam abin da ya sa ya kawo ayar a nan wallahu alam shine kasancewar asali wanda yake bid'a asali bid'an da yake yi kaman tuhuma ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaman tuhuma ce ga addinin kaman tuhuma ne ga littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani da nasoshin hadisai da suka zo ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaman tuhuma daga daga wannan mai yin bid'an ga waɗannan abubuwan tuhuma ne ga addinin cewa akwai wani abu na wato ainihin abin da aka aka tauye akwai abin da yake cikin addinin na aibu wanda shi mutum yake kokarin gyarawa akwai abin da yake cikin addinin na tawaya wanda shi mutumin da yake bida yake kokarin cika wannan gurbin yake kokarin cika wannan wurin to wannan tuhuman idan mutum yayi bid'a da wannan to fa abin da yake anan kafirci ne domin wannan tashri'i ne lima lam ya'zan bihi Allah kuma tashri'u liman lam ya'zan lima lam ya'zan bihi Allah nan kafirci ne wannan shine asalin abin da yake kaiwa zuwa gare shi yin bid'a abin da yake kaiwa zuwa gare shi kenan to saboda haka mutum ya haka yana cikin hadari kwarai da gaske to asali bid'an da masu bid'a suke yi abin da yake nunawa kenan to amma saboda tawilin da suke da shi saboda wannan sai a musu uzuri sai ake kafirta su don wannan uzurin da suke da shi ne mai suna da tawili ba hakan suke faɗa ba don da mutum zai faɗi cewa tabbas abin da yasa yake aikata kaza yana jin cewa addini akwai na ƙasu addini akwai tawaya shi sa yake ƙoƙarin cika addini shi sa yake ƙoƙarin kawo wani abin da ya fi abin da annabi ya kawo shi sa yake ƙoƙarin kawo wani abin da shi ma yana ganin cewa da kyau abin da annabi ya kawo to yi mutum ya wannan babu shakka kafirce yake yi to ta wannan fuskan babu shakka wannan ya fi zunubai da kurakurai hadari babu shakka ai mutum ya yi bid'a ta wannan fuskar kafirce ke kai babu shakka ya shiga cikin shirka domin idan mutum ya riƙe wani a matsaya wanda zai shar'anta masa wanda zai shar'anta masa wanda zai masa wani abu zai masa wani bayani zai kawo masa wata ibada kuma bayan Allah subhanahu wataala kuma bayan Nabi sallallahu alaihi wasallam to mutum ya haka tabbas ya nemi abokin tarayya ga Allah subhanahu wataala to da wannan fuskan a wannan ayar tana shafan bid'a kamar da take shafan shirka to Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya kiyaye mu amma ba haka ba kamar da na faɗa yan bid'a da suke bid'an su da wasu nau'uka na abin da ya shafi tawili da nau'uka na tawilin nusus da daukan wasu abubuwa wanda suke da'ifai da sauransu da wannan suke yin bid'o'insu ta waɗannan su ma dai abin da suke kai din ya fi kasantuwa akan zunubai manya-manyan to amma kuma har yanzu suna nan dai a matsayin musulman amma masu wato ainihin tafka manya-manyan laifuka waɗanda sun mafi waɗannan zunubban da na ba da misalin wasu haɗari to Allah ta ya kiyaye mu ta'aliqu samahati shaykhi ibn Bas rahimahullah ta'aliqin samahati Sheikh Abdul Aziz ibn Bas rahimahullah ta'ala sai yake cewa al-maqsud min hadha al-bab abin nufi a wannan babin shine anna al-bid'ata akbar min al-kaba'ir bid'a tafi manya manyan kabira manya manyan kaba'ir manya manyan zunubai a hadari bid'a tafi girma li'annaha tunqisu min al-islam domin bid'a ta rage musuluncin wa ihdathun fil islam kuma haka nan bid'a sabunta wani abu ne a cikin musulunci a hakanan malamai ahlus sunna sun wato ainihin faɗa sun nasanta akan cewa kaman alal barba rahimahullah ta'ala nasanta hakan akan cewa mutane ba za su kirki wani abu na bid'a ba ba za su yi wani abu na bid'a ba illa sai sun bar kwatan kwacin wannan abin a cikin sunna saboda haka yin bid'a wannan jingina naqs ne ga islam yin bid'a yana tauye musulunci wannan kenan babu shakka yin bid'a za a ga dage wasu a cikin bid'a sai ya sa su bar ma wasu abubuwa wanda suke tabbatattu a cikin sunnan babu shakka ya hakan yana faruwa wannan ta bangare daya kenan ta bangare ta biyu kuma yin bid'an zunubai suke samu saboda haka zai rage musu musuluncin nasu yin bid'an laifi ne to kaga wanda bai yi ba ya fi su cikan musulunci kun ga kenan ta waye na fuskojin duka yin bid'a tun qisu fil islam wannan kenan bid'a tun qisu min islam babu shakka wa ihdathun fil islam bid'a kuma sabanta wani abu ne a cikin musulunci a yace wa tuhmatul islam naqs bid'a tuhumar musulunci da cewa akwai wani abu na tawaya naqasu tare da musuluncin tuhuma ne ga musulunci yin bid'a yace falihada saboda haka yabtadi'u wa yazid saboda haka ne yake sabanta abu yake karawa domin yana jin cewa akwai tawaya a cikin musuluncin babu shakka wanda ya yi da wannan niyyar ba tare da wani tawili ba ya yadda cewa hakan ne ya faɗi hakan kai tsaye wannan kafiri ne to amma idan mutum ya yana da wannan tawilin to sai a masa uzuri da wannan wato ainihin tawilin dan bai faɗi hakan kai tsaye ba ko da muna lazimta masa hakan to shi lam yaltazim wannan abin shi bai faɗi hakan ba shi bai yadda da cewa eh yana yin wannan bid'a domin yana ganin cewa addini bai cika bai sai yake wannan bid'a bai faɗi haka ba saboda haka wannan babin sai a masa uzuri Allah ta'ala yake amma yana kan hadari wanda yake mai girma domin fa abin da yake nufi kenan abin da yake aikatawa kun ga kenan hadarin sa yana da girma kwarai da gaske ko da ba tabbata mai da hukuncin ba to ya sani cewa abin da yake aikatawa ne yana kai shi zuwa ga wannan saboda kun ga ya fi sauran su bai ma hadari kwarai da gaske kamar da muka ji yace amma ma'asi amma ban da shafi ma'asi fa hiya fa hiya tiba'un lil hawa amma mutum in ya zunubai sauran zunuban wannan duka ana yin su ne domin bin san rai wa ta'atan wata'atun a su waɗannan sauran sunubban biyayya ne ga yin ta'a ne ga shaitan fahiya ashalu min albid'a ce da haka sun fi wato ainihin bid'a a sauki sun fi bid'a su ma ɗin abuwa ne masu muni ƙwarar gaske zunubi ɗaya Allah ta'ala ya kama ka da wannan Allah ne ya sa ka wuta da wannan dan ya bayyana cewa kana tahtal mashi'a kana karkashin ganin damansa wannan bayanin nufin cewa zai yafe maka a'a abin da ya faɗa ɗin nan lalle ya bayyana cikin ayoyi masu yawa cewa zunubi kaza makuma sauta zunubi kaza makuma sauta saboda haka kana kan hadari wanda yake magima ƙwarai gaske saboda haka wanda yake wake kan zunubai shi ma kada cewa dan an ce bid'a bidoyi sun fi zunubai hadari kar ya dauka cewa zunuban da yake kai abu ne wanda yake da sauki a'a ba shi da sauki ko kadan Allah ta'ala ya kiyaye mafi karancin zunubi da kake gani to wannan zunubi in ka kalli wa kake sabawa kake wannan wata ne sabon wa in ka kalli wannan sai ga cewa Allah kake wa ta wannan bangaren sai ga cewa to wannan abun kabiri ne wannan abun ba karai ba karai bane ba eh wannan kenan sai da ko da shin kana yin wani abu na laifi ka dubi wa kake wa wannan laifin kar ka dubi wai karancin wannan laifin domin shi Allah subhanahu wataala yana iya kawo mutum akan mafi karancin laifuka kamar yadda kuma yake iya yafe manya manya wata laifuka in ba shirka ba saboda haka kowanne mutum ya fahimci abin da kyau ya zama kana da fahimta na addini mai kyau kwarai da gaske Allah ta ya dace da mu a yace wa sahibuha qad yatubu wa yusari'u wa qad yatta'if abin da ya shafi ma'asiyan malai ke cewa ammal ma'asi fa hiya ittiba'u lil hawa wa ta'atun lish shaytan fa hiya ashalu lil bid'ati wa sahibuha ay sahibul ma'asiyan kenan wanda yake ma'asiya wanda yake zunubai sahibul ma'asiyan qad yatubu la Allah ya tuba wa yusari'u la Allah ya gaggauta tuba wa qad yatta'if la Allah ya wa'aztu wannan kenan wa amma sahibul bid'ati amma abin da ya shafi ma'aboci bid'a fa yara shi wannan mai bid'a yana ganin cewa annahu musibun yana ganin cewa shi ma abu daidai yake ma asali la ya tuba ya tuba yara annahu mujtahid yana ganin cewa shi ijtihadi yake yi fa yastamiru fi bid'atihi yana ci gaba da yin bid'ansa wal iyadu billah Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya mu wa yara addini naqisa yana ganin cewa addini tauyayye ne haka yake gani wannan shabana muke lazimta masa in ya iltizamin wannan shi kafiri ne in ba iltizamin hakan ba to yana kan hadari wanda yake mai girma ko da gaskiya masa bayani don ya fahimta dan ya bar bid'a ya daga cikin aujuh din munin bid'a kasantuwar cewa bidan da yake din nan fa abin da yake nufi shine yana ganin cewa addini naqis ne to Allah ya kiyaye wa huwa bihajatin ila bid'ati yana ganin cewa yana bukatan wannan bid'at bid'an da asali shi kirkira ko kirkiran masa akai yana ganin cewa yana bukatan wannan bid'at to wannan kaga jingina ta waya ne ga addini Allah ya kiyaye ولهذا سبب هكني صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية شيسا الأمر البدعة يفي هدري يفي وتعالين girma. ya fi muni sama da wata ainihin ma'asiya zunubai wanda suke kabayar wanda suke duna shirk qala Allahu fi ahli al-ma'asi Allah ta'ala ya faɗa game da wayanda suke mabota zunubai mabota aikata laifuka manya manya a cikin musulunci Allah ta'ala ya faɗa game da su yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle Allah subhanahu ta'ala tabbas Allah subhanahu ta'ala baya gafartawa masa shirka a nema masa abokin tarayya a cikin bauta a cikin ibada a cikin addu'a a cikin yanka a cikin kaza nau'uka na ibada muka sani to a cikin duk waɗannan nau'ukan na ibada Allah ta baya yafi a masa abokin tarayya a cikin su wa yaghfiru kuma na gafartawa ma duna zalika abinda yake kasa da haka abinda yake kasa da shirkan sauran su babban kenan yaghfiru ma duna zalika abinda yake kasa da haka na gafartawa liman ya sha ga wanda ya ga dama so ka ba tabbas aka baka ba shi ma ganin daman Allah ne in ya ga dama sai yafi in ya ga dama kuma sai ya kama ka da wannan Allah ya kiyaye malam sai ya ce ahlul ma'siyati tahta al-mashi'ah wanda suke mabota sabo suna karkashin mashi'a ganin dama Allah subhanahu wataala amma ahlul bid'ati amma mabota bid'a fa fa sharruhum azim sharrin su yana da girma yana da girma kwarai da gaske wa khatarhum kabir wato hadarin su wato munin abin da suke kai yana da girma kwarai da gaske lianna bid'atuhum ma'anaha tanaqqusun fil islam yace domin bid'ar su ma'anar bid'ar da suke yi ma'anar wannan bid'an ma'ana aikata wannan laifin ma'anar aikata wannan bid'an kirkira abin da suke yi rage musulunci wannan suna ga cewa musuluncin bai cika ba wannan kenan kuma fi nafsi lokaci kamar yadda na faɗa iska wannan bid'an suna bane wani abu na musulunci duk bid'an da suka kirkira za ga akwai wani abu da suka bari kwatankwacin wannan a cikin abin da yake tabbatacce a cikin sunna haka suke za ga su kasalallu a cikin yin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za ga su a kirkin wasu azkar din wasu aurat din wasu abubuwan da wasu shahinnai suke kirkira suke ajiye musu wasu fadaila kai sai su yi waɗannan wuridan waɗannan wato azkar na zikirin sai su bar abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam me suka yi anan sun dauki wani abin da yake asali ba shi da kyau ba shi da tushe asali nisabta na kasu ne ga musulunci sun kirkirki sun dauki wannan sun jingina wannan wa musulunci sun bar abin da ke tabbata a cikin musulunci Allah ta'ala ya kiyaye wannan shi abin da suka aikata saboda haka wannan abu ne da yake da hadari kwarai da gaske wa annahu yahtaju ila hadha albid'a yana ganin cewa shi yana bukatuwa zuwa ga wannan bid'a wa yara sahibuha annahu muhaqqun wa yastamiru alaiha shi mai yin wannan bid'a yana ganin cewa shi yana wani haƙƙi yana da gaskiya yana ganin haka wa yastamiru alaiha yana ci gaba kan wannan bid'ar Allah ta'ala ya kiyaye wa yabqa alaiha zai saura kanta wa yujadilu anha yana musu yana kare wannan bid'ar tasa nas'alullahi al'afiya muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu ya kare mu ya wato ainihin kiyaye mu daga irin waɗannan abubuwan na bidoyi su'alun ga tambaya an yi tambaya sheikh ibn baz rahimahullahu ta'ala aka ce masa ya sheikh albid'atu ma tadkhulu tahta al-mashi'a idza lam takun mukaffira shin bid'a ba ta shiga cikin karkashin abin da yake tahta al-mashi'a abinda Allah ta'ala ya ce wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha bid'a ba ta shiga cikin wannan ne ko ya lamarin yake idza lam takun mukaffira dan bid'o'in ba masu kafirta mutum bane ba to ba sa shiga cikin mashi'an koyaya abin yake aka tambaya Sheikh Ibn Bas rahimahullahu ta'ala sai yake cewa لا آآ ما تدخل في الذنوب باسا shiga cikin zunubai bid'o'i hadarin su yafi wato ainihin wanda yake aikata zunubai wanda suke kaba'ir wanda suke nuna shirk wa mutawa'adun ahluha bin nari wal iyad billah an yi alƙawarin wuta ga ma'abota bid'an Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya kiyaye mu illa ne to sai dan ya tuba nas'alullahu al'afiya na roƙa Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye mu walakin idza kanat duna shirki yurja li sahibi amma idan suna kasara shirka ba bidiyoyin da suke mukaffira bane ba ana iya sa raiwa wanda yake aikata wannan bidiyoyin li'annaha tadkhulu fil ma'na min jihati al ma'asi domin suna shiga cikin wato ainihin ma'anar ayar ta fuskancewa ma'asi ne sabo ne suna shiga cikin wannan lakin na amma su din nan fa su bidoyin bid'an da ake aikata wannan ghairu dakhilatin ba sa shiga cikin fadin Allah subhanahu wataala fi qawlihi cikin fadin Allah subhanahu wataala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ba sa shiga cikin wannan bil jumlati a jumlati ba sa shiga cikin wannan lakin amma idza kana al mubtadi'u bid'atuhu duna shirk amma idan mai bid'a bid'o'insa suna kasa da shirka fa hiya laha hukmu al ma'asi min jihati annaha la yakhludu fi an-nar amma idan wato suna a shi wanda yake bidoyin nan bidoyin nasa ba su kai shirka ba to zai zama bidoyin nasa suna da hukuncin ma'asi sabo da ake Allah ta'ala Allah ya kiyaye suna cikin wannan bidoyin nasa suna cikin ma'asi min jihati annahu la yakhludu fi nar ta fuskancewa shi mai yin wannan shi mai sabunta waɗannan abubuwan matukar ba wai kafir ne gaba daya matukar ba abin da yake din ya kai marhala da matsayin shirkan ba to yana wato ainihin a cikin wayan da suke ba sa dawwama a cikin wuta Allah ta'ala kiyaye abu ne wanda yake da hadari kwarai da gaske wato abin da yake faɗa mata kaice shine bidiyoyin da ake aikatawa sun fi sauran ma'asi ba da iya cewa kai tsaye su ma suna tahta mashiyan ba amma kuma jumlatan abin da yake nan shine mun san cewa wanda yake ba kafiri bane in ya mutu ya shiga wuta ba zai dawa ba wato bidiyoyi an yi alƙawura masu ƙarfi an yi wa'id masu ƙarfi game da wanda yake aikata su da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al'umma za su rabu za kai 73 sai ya ce gaba daya suna wuta suna cancantar shiga wuta sai firqa daya wanda suke kan sunna sai tafarki daya wanda suke kan sunna su ne ba su shiga wutan ba su ne annabi sai ya ce su ne annajiya su ne masu tsira sauran fa duka mutawa'adun bin nar Allah ya alƙawari cewa za su shiga wuta saboda haka an musu alƙawarin wuta abin da yake da haɗari ƙwarai su ba za a iya cewa kai tsaye ta hadar mashiya ba kamar da iya faɗa game da sauran ma'asin amma mun san cewa wanda yake ba kafiri bane la yakhludu fin nar wannan kenan Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu bid'a hadarin bid'a na da girma kwarai da gaske Allah ta'ala ya kiyaye قال المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف الشيخ بن باس رحمه الله كتشوا رحمه الله تعالى وقوله تعالى عفوا الشيخ محمد متن كان wannan matani wannan قال المؤلف المؤلف الامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب كتشوا رحمه الله تعالى وقوله تعالى لفن الله سبحانه وتعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون Allah subhanahu wataala bayyana cewa waye fi zalunci sama da wanda yake kage ga Allah subhanahu wataala ya karya Allah subhanahu wataala yana kage wata karyar ga Allah subhanahu wataala domin ya batar da mutane waye fi wannan zalunci yana hakan ba tare da wani abu na ilimi ba ba tare da wani abu na dalili ba yana ƙarya wa Allah subhanahu wataala wa yafi wannan zalunci inji Allah subhanahu wataala haka nan kuma Allah subhanahu wataala bayyana cewa domin su dauke wato su dauke abin da ya shafi kurakuran su zunuban su da suke yi wato zunuban su nauyin waɗannan zunuban su za su dauke shi kamila ta yawmal qiyama a cikin ranar tashar qiyama za a cika musu zunuban nasu haka kuma za su dauke wato ainihin kwatankwacin laifukan da kuma zunuban waɗanda suka batar a nan duniya saboda haka wanda yake kirkiran wani abu na bid'a ya batar da mutane daura su akai to wannan abin da ya na daura mutane akan wani abu na bid'a to wanda suka yi bid'a wanda suka aiki da bid'a da ya kirkiran nan zai samu kwatan kwacin abin da za su samu na zunubai za a ba shi irin wannan domin shine sanna wannan wata ne sunna sayya domin shi ya sabunta wannan bid'a wanda suka hau kan bid'a suka aiki wannan bid'a zai samu irin zunubansu saboda haka bid'a ba karamin abu ne ba wanda ya yi zunubi ɗaya shi da kansa ya yi bai taɓa kowa bai koyar da kowa wannan zunubin ba ya yi wannan ya ɗora kansa akan wani laifin a iyakansa ya tsaya amma wanda ya zo ya kawo wani abu ya samu ta a cikin addini ya kirki wata bid'a zai samu laifin za a cika masa laifinsa haka kuma za a bashi kwatankwacin laifuffuka wanda suka aiki da abin da ya sabunta na cikin addini saboda haka abin da yake da haɗari kwarai da gaske Allah ya kiyaye الشيخ بن باز يكتشوا تعليق سماحة الشيخ بن باز الشيخ بن باز يكتشوا رحمه الله تعالى يعني عليهم مثل أوزار من تبعهم في بدعتهم نسأل الله العافية أبن في أنا شيني سنة لسنبي كتن كتن abinda wayanda suka bi su akan bid'an suke da shi su ma sa samu wannan Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ya tsare mu قال المؤلف المؤلف الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب كتاب رحمه الله تعالى وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد يا زو أشكين حديث وأن يكي أنتتي لقى النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا game da khawarij cewa duk sa'ad da duk inda kuka gansu to ku yaƙe su game da khawarij yake faɗin haka duk inda ku ya muminai kuka haɗu da su khawarijawan faqtuluhum ku yaƙe su la in laqaytuhum idan na haɗu da su idan na same su ni kaina inji annabi sallallahu alaihi wasallam la aqtulannahum qatl aad inji annabi ke cewa zai yaƙe su zai kashe su irin kisan da aka adawa anan hadisin asali hadisai ne guda biyu al-muallif wa al-imam al-mujaddid ya kawo su a matsayin hadisi daya تعليقا يكتشوا ذكر المؤلف له ذكر المؤلف ذكر المؤلف له رحمه الله توحي على أنه حديث واحد أنبتا المؤلف أن قولنا حديث دوانا سلن ينا إيا جيدة تشوا كما حديث يقول عليها وقد روي yake cewa nan wa qadru ya la'alla min ya nan don ga shi awo bisi afwan afwan nan ya sama mimun mimun din asali kaman bai kamata zuwa nan ba wannan mimun kaman bai kamata zuwa yana fin la'alla wa qad ruya bisighatil madhkurati da wannan sigan da aka ambata an rawaito shi min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa ali abi talib radiyallahu anhu an rawaito shi daga hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu da hadisin ali ibn abi talib radiyallahu anhu fa ash-shatr al-awwal shatr na farko أينما لقيتهم فاقتلوهم لأن كان إذا نشطين نفركم من حديث علي لقى حديث علي رضي الله عنه بلفظ إلى لفظ أينما لقيتموهم فاقتلوهم دكس إنه كهات رسوك يعكسوا فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة دومين كشيسو سو خوارجاوان أجر نلاداني قوان دي كشيسو يوم القيامة رانتش القيامة والشطر الآخر شطر نبيو ربي نبيو لئن لقيتم لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد دي فدا wannan kuma shatarin ya zo min hadisi abi sa'id hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu bi lafzi da lafazin lain ana adraktuhum la aqtulannahum qatla aad lain ana adraktuhum la aqtulannahum qatla aad haka annabi yace yace ni kaina da zan haɗu da su zan wato ainihin na haɗu zan kashe su irin kisan da aka yi wa adawa ba zai saurar da wani ba daga cikin su abin nafi kenan أخرجهما البخاري في عدة مواضع البخاري فتد وانا حديث أولا يدام الدبان من هذا قسكي أكوي في كتاب حديث الأنبياء أتكم آه للتابنسا أو تانين باب أبن إشاء في كتاب حديث الأنبياء أو أن آه وأن وتانين كتاب أتكم للتابنسا باب قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله أو أن باب يكاو وانا حديثا sannan kuma wa fi kitabul manaqibi babu alamatin nubuwa wannan kenan ya kawo rakabi ko wanne na farkon da rakabi 3344 na biyu kuma da rakabi 3611 haka kuma muslim shi ya fitar da hadisi cewa muslim fi kitabul zakka al-imam muslim shi ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul zakka babu dhikril khawarij wa sifatihi wa babin wa fihi a ciki fi babi التحريض على قتل الخوارج هكا يازو اتكن سي مسلم دين اباب التحريض على قتل الخوارج نفركم دا رقمي 1064 نبيو كما دا رقمي 1066 الله تعالى يا غفرتا مالهم الله تعالى يسامو داتا الله يكيه مو daga bidoyi ko wani irin bid'a تعليق سماحة الشيخ ابن باس رحمه الله تعليق سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باس رحمه الله تعالى يجي cewa li'izama bid'atihim domin girman bid'ar su li'annahum shabbahu 'ala an-nas domin su sun wato ainihin sawa mutane shubha ijtihadu fil qira'ati was salah sun dage a wajen abin da ya shafi karatun alqur'ani da kuma sallah su khawarijawan kenan sun dage a wannan babin hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da su su khawarijawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da su yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim dayan ku zai raina sallansa idan ya kwatanta sallan sa tare da sallan khawarijawa wa qira'atuhu ila qira'atihim ɗayan ku zai wata ya raina karatun sa alqur'ani ya kwatanta karatun sa da karatun su khawarijan ya kwatanta sallar sa sallar khawarijan zai raina na sallan annabi fa yake faɗin haka wa sahabbai domin yawan ibadan da su khawarijan suke yi amma duk wani abin da suke yi nan asali annabi ya faɗa yake cewa suna fitar ya murku min ad-din kama ya murku sahmu min ramiyati haka suke fitar daga cikin musulunci da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da suke aikata duka wayan abubuwan ba su amfanin su suna dajiya wajen ibada amma wannan dajiyon ba abin da zai musu amfani Allah ta'ala ya kiyaye mu yahqiru ahadukum dayanku inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai da sauran al'umma bayan sahabban yake cewa dayanku ba zai raina sallansa idan ya kwanta da sallansa da sallan khawarijawa wa qira'ata karatun sa alqur'ani ya kwatanta karatun sa da karatun khawarij ala qira'atihim wannan kenan thumma hamalu ala almuslimina wa qatalhum bayan wannan bayan dagiyan da suka cikin ibada kan bata sannan kuma suka dauki wata ne makamai suka kashe musulmai suka yi wa musulmai kisa qatalu man asa hada min qatalu man asa hada min jur'atil khabitha sun kashe wanda ya yi wata ne ma'asiya katalu man asa daga cikin musulmai wanda ya yi sabo za su kashe shi kai tsaye a hada wannan da suka yi dinnan hakan nan yana cikin min jur'ati himul khabitha daga cikin jur'an su nan da yake wata ne mai muni kwarai da gaske suna wuce iyaka a cikin wata ne a daura wata ne laifi da kuma daura zunubi da sauransu ga wanda yake wata ne mai zunubin sai su daura wannan a hukuncin da asali bai cancance shi ba sai su ce wanda ya aikata zunubi kai tsaye kafin ne haka suke faɗa ba tare da wata ainihin lura da wata ainihin hukuncin daga littafin Allah sallallahu alaihi wasallam daga wurin su kawai suke bid'an da suke sabanta hukuncin wancan sai su daura su akan musulmai suke daukan ayoyin da suka sauka akan kafirai za su daura su akan musulmai duk wayannan suna daga cikin ayyukan khawarij Allah ta'ala ya kiyaye mu wa qatalu aliyan sun yaki ali ibn abi talib radiyallahu anhu bal wa qatalu aliyan bal sun kashe ali radiyallahu anhu wa qatalu amr ibn kharija sun kashe amr bin kharija wa qatalu jama'an ghafira sun kashe jama'a masu yawa kulluhu duka waɗannan abun da suka aikata bi bid'atihim domin bid'an su ne wa dalalihim da kuma batan su suka yi waɗannan abubuwan hatta a'ana Allahu aliyan alaihim wa qatalahum hatta Allah ta'ala ya taimaki Ali akan su ya kashe su hatta Ali ibn Abi Talib Allah ya taimake shi akan su khawarijawan yawa ta ne kashe su ya kashe su khawarijan Ali kenan ya kashe su khawarijawan هؤلاء الخوارج waɗannan khawarijawan sharhum azimun sharrin su yana da yana da girma kwarai da gaske yas'umuna suna riyawa cewa su din wai li'annahum yarawna annahum musibun domin suna ganin cewa su suna kan daidai fi qatlihim al-usata min al-umara'i wa ghayri al-umara a wajen wai yakan wayanda suke ba sabo daga cikin shugabanni da kuma wayanda ba shugabannin ba da sauran musulmai kenan gama garin musulmai suna kashe waɗannan mutanen baki daya wai suna ganin cewa suna kan daidai ne hada min jahilihim wannan ya daga cikin jahilcin su saboda jahilcin su kai hakan amma ba haka ba asali annabi sallallahu alaihi wasallama wurin da ya bada dama game da abin da ya shafi yakan shugabanni a iya wurin da suka yi kafirci ne in suka yi kafirci kafircin da yake fili akwai dalili daga alkur'ani akan wannan kafircin a wannan wurin ne kada annabi ba dama za a yi yakan wato ainihin su shugabai da akwai kudura kenan wannan shi kuma to amma su khawarij da zunubai sai suka kafirta suka kafarta wato ainihin shugabannin da wannan kafarta su suka yi kai tsaye shi kenan suka suka wata ainihin kafarta su suka yi da abin da ba kafarci ba sai suka tashi kai tsaye suka cire takubban su suka yaki shugabanni tun a da haka suka yi haka suka yi da ali ibn abi talib radiyallahu anhu haka suka yi da sauran mutane haka za su ta yi kuma khawarijawa a kowane zamani Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya kiyaye mu saboda haka duk wannan khawarijanci ne waɗannan mutanen suna da haɗari ƙwarai da gaske malam sai ya ce duk wayana wanda suka yi ya ce hadha min jahilihim wa dalalihim wannan saboda batan su ne wannan saboda jahilcin su ne wa li hadha qala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da su yake cewa fa inna ma laqituhum duk sa'ad duk inda kuka haɗu da su faqtulun ku kashe su fa inna qatalahum ajrun liman qatalahum yawm al-qiyamah domin kashe su lalle lada ne mai yawa ga wanda ya kashe su ranar al-qiyamah yace wala in laqituhum la aqtulannahum qatala ad inna haɗu da su zan kashe su kamar yadda Allah ta'ala ya halakar da adawa ba zai saurar da wani ba daga cikinsu kenan e tabbas duk wani abubuwan kamar yadda muka saba faɗa awa ne suke kowa zuwa ga shugabannin musulmai asali kai ba kai zaka fita ka neme su ba ba haka abin yake ba asali ba a hannun ka yake ba neman su da bin su in suka gudu duk wani ba a hannun ka yake ba kamar da malaman sunna suka faɗi hakan dama addinin rasul muna fahimtar sa ne a bisa fahimtar magabata na kwarai yadda magabata sun fahimci wannan a haka za mu fahimce su ba wai mu ne za mu ɗauki dokan wa hannu ba a shugabanni su ne asali suke da hakkin wannan mu kuma muna bin shugabannin wanda suke musulmai ko da suna da wani kasu ko da suna da wani zunubi Allah ta'ala ya kiyaye mu daga nan al'amun wajen da yake rahimahullahu ta'ala wa fihi annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an qatl umara al-jawri ma sallu aw ma sallu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake ingantacce a cikin sahih muslim ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda aka faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi sallallahu ya hana yayi hani game da an qatl umara al-jawr ma sallu yace annabi sai ya hari game da yakan shugabanni wanda suke shugabanni masu zalunci masu zalunci yace matukar suna sallah matukar musulmai ne suna sallah to ba yakan su annabi sai ya hana wato an yakan shugabanni da suke zalunci matukar basu kafirta ba matukar suna sallah wannan kenan wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi daga Ummi Salama radiyallahu anha wa lafzuhu lafazan shine annahu sallallahu alaihi wasallam qala satakunu umara fata'rifuna wa tunkirun faman arafa برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك wannan kenan wannan hadisin ya zana babin kamar yadda muka je lafazin sa saboda haka hadisin kenan kamar yadda muka faɗa shi gabanni in har ko da su yi zalunci in har suna musulmai to ba ya gansu yadda dokan yake kenan matukar suna musulmai to baya kansu abinda watanin suka yi na abinda yake ba daidai ba to wannan abin ba za a bi su akai ba iskar umarni da ma'asiya ba za a bi su domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq amma da ya shafi as-sam wa ta'a fil ma'ruf wannan dole ga azzalimai da kuma wanda suke watanin mutane masu shagaru masu kirki wanda suke kan daidai sawa'an kanu watanin bararatan an fujjaran haka aqida ahlus sunna yake in suka umarni abin da yake mai kyau za a bi su in suka umarni abin da yake ba daidai ba za a bi su ba a wannan ba amma matukar suna musai ba za a fita kuma yayi fito na fito da su ba sawa fito na fito wanda yake na kalima ko na makami duk wannan ba za a yi ba Allah ta'ala ya kiyaye تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى yake cewa yani abin nafi anan shine al umara'u shugabanni wa in jaru koda sun yi watanin zalunci wa zalamu sun yi zalunci jawar da zalunci duka abu ɗaya ne ko da sun yi wannan ma dama ya ce matukar suna nan suna multazimin suna masu iltizami bil islami da musulunci la ya juzu jihaduhum baya halitta yake su baya halitta walakin amma abin da yake nan shine yunasahun za a musu nasiha za a musu nasiha ta yadda addinin ya tanada zaka same su bainaka wa bainahum a gaban su a asirce ko kuma a gabansa ko da gaban mutane ne a gabansa za ka masa nasiha yadda abin kenan walakin yunasahun wa amma idza ataw kufran bawahan amma da suka zo da kafirci wanda yake a fili yake wajaba jihaduhum dole ne a yaƙe su dole ne a yaƙe su matakar sun kawo kafirci wanda yake a fili yake abin da yake kafirci da dalili to wannan za a yaƙe su wajibi ne jihadin su alaman qadar ga wanda yake da iko ga wanda yake da iko a bisa tsarin musulunci a bisa yadda jihadin yake a cikin musulunci a bisa tsari za a yi wannan shi ma ba a yadda kungiyoyin zamani suke ba Allah ta laiki yayi idan kana hunaka quwwatun idan kana hunaka quwwatun taqdir idan akwai wata quwwar da za ta iya kawar da su wanda suke kafiran shugabanni wanda suke kafirai to wannan za a kawar da su idan akwai karfi irin wannan na'am matukar akwai wannan kaidin kafircin sun kawo shi sun yi kafircin da kire-kire kafirci ne a fili yake to wannan za a kawar da su matukar akwai karfi ita fu'ilat huna za a yi hakan za a wato ainihin yi hakan wa illa in ba haka ba lam yajib ba waje bane ba matakar babu karfin to ba waje bane ba ba za a yake su ba matakar babu karfin Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya fahimtar da mu addinin sa قال المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب كتشوى رحمه الله تعالى وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقه ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء rawahu muslim ya zo daga hadisin jarir ibn abdullah radiyallahu anhu cewa wani mutum ya ba da sadaka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka ci gaba da ba da sadaka bayan ya wannan mutum ya ba da sadaka sai suka yi koyi da shi suka ba da sadaka su sauran mutane fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya sunnanta wata sunna wacce take kyakkyawa a cikin musulunci me sunna kyakkyawan anan aiki ne wanda yake asali akwai shi a cikin musulunci sai mutum ya sabunta wannan abin da mutane suka bari sadaka ce ga ta akwai a musulunci to sai mutumin ne ya bada sadakar mutane ba su bayar ba sai ya bayar sai aka yi koyi da shi me ya anan sanna sunnatan hasana abin da yake nan anan to wanda ya sunnanta wata sunna wacce take kyakkyawa falahu ajru haya da ladanta wa ajru man amila biha ba'dahu yana da ladan wanda ya aiki da ita wannan sunnar a bayansa a bayan aikin da yayi min kai da yan kusa min wajen shay ba abin da zai rage daga cikin ladan su wanda suka koyi da shi zai samu kwatankwacin ladan su ba tare da an rage musu ladan su ba zai samu ladan da suka samu domin shi sunnanta wannan sunna kyakkyawan sunna dama akwai ta addini kenan amma man sanna fil islami sunnatan sayya wanda kuma ya sunnanta wata sunna mummuna wacce take bid'a asali babu ita a cikin musulunci wanda ya sunnanta irin wannan wanda ya wani abu na zunubi aka koyi da shi wanda ya yi wani abu na zunubi wanda ya wani abu na bid'a aka koyi da shi to wannan shi ma kana alaihi wuzra zai samu wannan zunubin za a bashi wannan zunubin haka nan wa wuzru man amila biha da kuma zunubi wanda ya aiki da wannan abin da ya sabuntan a wannan abin da ya koya mutanen min ghairi yan kusa min auzarihim shay ba tare da ya rage wani abu daga cikin zunuban nasu ba za a bashi kwatan kwatan zunuban da suka yi koyi da shi a cikin wannan zunubin rawahu muslim al-imam muslim shirya wannan hadisin ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabun zaka babul hafi ala sadaqati walau bi shiqqi tamratin aw bi kalimatin tayyiba wa annaha hijabun minan nar da raqami 1017 wa fi kitabul ilm haka ya zo a cikin kitabul ilm daga cikin sayyid muslim dan bawan sunna fil islam sunnatan hasana aw sayyi'a wa man da'a ila hudan aw dalalah ba'da raqam bayan raqamina 2673 wa qabl da kuma kafin wata ainihin 2674 wannan kenan to Allah ta'ala ya datar da mu ta'liqu samahati Sheikh Ibn Baz ta'liqin samahati Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala sai ke cewa hada ma'anahu wannan ma'anarsa shine ihya'us sunnati wa izharuha rayar da sunna da kuma bayyana sunna abin da ake nufi kenan walaysa bid'a ba wai bid'a ake nufi ba lianna asl al hadith domin asalin hadisin shine anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman fuqara'a mujtabin nimar ya ga wasu mutane da suke talakawa su ya gari wanda suke masu wani irin aiki da ya ambata anan Allahu alam me yake nufi falamma ra'a faqarhum da ya ga wato ainihin talaucin nasu da ya ga talaucin nasu falamma ra'a faqarhum da ya ga talaucin su khataba sai wato ainihin yayi khutba fin nasi a cikin mutane alaihi salatu wassalam a cikin mutane alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya khutba da ya ga talaucin waɗannan mutanen wahathahum sai ya kwadaitar da mutane al'umma ala sadaqati game da sadaka cewa ba da sadaka ga mutane da suke bukata wa raghabahum fiha annabi sai ya kwadaitar da mutane game da sadaka yawa ta ainihin kwadaitar da sadaka fa qala sai ce tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qal walau bi shiqqi tamra yace mutum ya ba da sadaka da dinarinsa daga dinarinsa daga dirhaminsa daga kayansa na sawa daga sa'insa na bur daga sa'insa na tamar mutum ya ba da sadaka duk abin da ya mallaka mutum ya ba da sadaka daga wani abin da ya mallaka ita hatta ya ce mutum ya ba da sadaka ko da rabin dabino ne kala sai ya ce faja a rajulun sai wani mutum ya zo sai wani mutum ya zo faja a rajulun min ansar sai wani mutum ya zo daga cikin ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha sai ka wani abu na abinci jakan abinci wanda asali ma la'alla tafi hannunsa ma ba zai iya wata ainihin ba zai iya wata ainihin ba zai wata ainihin kadat kaffuhu ta'jizu anha la'alla ba zai ma cika wata ainihin tafi hannunsa ba bal qad ajazat bal bata ma kai wannan ba qala sai yace thumma tataba an nas bayan ya kawo wannan abin da ya kawo din dan kadan wanda Allah bai cika tafi hannunsa ba to bayan wannan sun mata taba'an nasu mutane suka yi wato ainihin dandazon kawo sadaka da taba'an nasu mutane suka ta bayarwa bayan shi wannan mutumin da ya bada abin da yake kaɗan ɗin nan bayan ya bayar sai mutane suka fara bayarwa hatta ra'aitu kaumain min ta'am sai naga hatta naga wato ainihin manya manyan tarin abinci guda biyu wa thiyabin da kuma kaya hatta ra'aitu hatta sai da naga wajha rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sai da naga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama hatta ra'aitu wajha rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sai da naga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hallalu yana wata ainihin walkiya ka annahu muzhaba kamar wata ne yadda ka san wani sashe na zinare fa qala sallama man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu sai da annabi ya faɗi haka abin da muka ja matanin to kun ga sababin wurodin hadisin kenan dama asali hadisi ana fahimtar sa idan akwai sabab na wurodin sa to sai a fahimce ta bisa sababin wurodin sa kamar da ake fahimtar aya a bisa sababin nusulin aya matuƙar akwai sababin nuzul ga aya to Allah ta ya datar da mu su'al an tambaya Sheikh bin Bas tambaya aka ce masa ahsan Allah alaikum ya Sheikh alladhi yuthni ala ahli bid'i wa yamdahuhum hal yalhaqu bihim wanda yake yaban yan bid'a wanda yake yi musu sana'i wanda yake yaban su yake maimaita yabo ga yan bid'a shin za a iya hada shi da su yan bid'an aljawabu amsa الشيخ باس أمسى يكتشوا نعم إيه هكا لا شك وابو شك أن من أثنى عليهم وأن يبيسوا يميمة يبو أكنس ومدحهم يمس يبو هو داع لهم ينا كرا نزوا غريسو يدعو لهم هذا من دعائهم ينا كرا, ينا كرا نزوا غريسو yana wata yanayin kira ne zuwa gare su wannan ya daga cikin kira zuwa gare su nas'alullahi al'afiya ma roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى يتشوى وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة هكذا كما يازو أتكلم سيوم سمنا هرين زوتشوى أبو هريرة رويتو لفظ هذا الشيء وان يكرا زواغ شريع وان يكرا زواغ بتا شمانه ya shiga kamar yadda farkon mun ji man sanna fil islam sunnatan hasana to anan kuma yazo man da'a ila huda ومن سن في الإسلام سنة سيئة أنا كما يزو من داع إلى ضلالة لفظ حديث كما شني حديث لا مسلم يرويته لفظ شيء من داع إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من وجه شيئا ومن داع إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من ذلك من آثام شيئا في كتاب العلم باب من سن في سنة حسنة أو سيئة ومن داع إلى هدى أو ضلالة برقم درقم دوبي الرشدة da saba'in da hudu wannan shi hadisin Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya datar da mu a nan za mu tsaya sai kuma zuwa wani zaman sai mu ci gaba da abin da malai ya kawo da kuma ta'aliqin samahati Sheikh al-Imam Abdulaziz bin Bas rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu addinin sa Allah ta'ala ya ba mu ikon tsayuwa akan wato ne addinin sa Allah ya ba mu fahimta mai kyau a cikin addini a nan za mu tsaya hada wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته